الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ثبت جناني وعدل الحق على لساني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى اللهم لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا أدرى لقائله إلا رضاك سبحانك لا نهفي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أنوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته farkon abin da za mu fara da shi a wannan rana muna gabatar da ta'aziyyarmu ga 'yan uwa suka samu shahada cikin wannan tafi muna roƙon Allah Allah ya karbi shahadunsu Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu wanda suke cikin hali na jinya Allah ya ba su lafiya waɗanda suke wannan abu kuma Allah ya yi musu safiya da abin da ya fi dacewa da su Allah ya amintar da al'ummar musulmai duk inda suke ya kawo na zaman lafiya da kwanciyar hankali a muna cikin littafin mai suna a shita na alƙadi iyar aliyansabi alaihi rahmatullah yau da mu tashi babin da yake magana kan fasaha ko ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yau zai karatu zai zama wani kala daban fa za a yi maganan fasaha ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana ƙololuwan fasaha in aka ce fasahatu ta da ma'anoni a luga akwai alfasahatu akwai albalagatu in aka ce alfasaha ta nufin az-zuhur wal bayan akan ce afsaha subuhu wato asbahi ya bayyana idza zahara wa bana akan ce afsaha al-mutakallimu mai magana yayi fasaha afsaha al-gulamu fi kalamihi to alfasaha yakan zamo sifa ce ta kalma akan ce kalimatun fasiha yakan zamo sifa ce ta kalam akan ce kalamun fasihun zance mai fasaha yakan zamo sifa ta mai magana akan ce mutakallimun fasihun so akwai sharuɗa a wurin malaman balaga kafin mutum ya zama mai fasaha to sai albalagatu ta rufin alwusul wal intiha isa kololuwa na magana to karatunmu na yau fasaha ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shine afsahul arab ya fi duk larabawan duniya fasaha wannan ya faɗa da kansa ana afsahul arab bai da anni min quraishin wa rubbitu fi bani sa'd na fi duk larabawan duniya fasaha bugu da ƙari ba an raire ni a bani sa'd sannan kuma gani ba quraishin duk sifofi ne na tsarin fasaha na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Annabawan Allah suka roƙi Allah, amma annabi Musa kan ce wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allah ka warware uqda wato kaman kullewan harshe ko an ana Allah ka warware shi daga harshe na arka fahimtar zance na. Wani wuri kan ce wa akhi Harunu هو أفصه مني لسانا فأرسله معي كورد أن كوردا يصدقني إني أخاف أن يكذبون يا الله قاعدم وأنا هارون من يا فيني فصاحة مجانا سيقوت وفيني الله إنا رقوك باش أنم تتردني يتمكين توشي سيد الله رسول الله شين أفصه الناس duk iya kwarewarku a magana to manzon Allah zai magana da kai a wannan yaran sai ka nemi bayani tare da shi a maka ya rayu bai je ko ina ba amma duk larabawan duniya yana magana da kowa bisa fasahansu da salon maganarsu to shi ne za mu ji yau a wannan babin nan amma fasahatul lisan wa balagatul uqul فكان صلى الله عليه وسلم min zalika bil mahal al afdal bala ce idan ana magana fasaha ta magana ce fasahan harshe ta faɗi magana a gani ta faɗi yare a gani da balaga na alƙawlu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil mahallil afdal yana a mataki mafifici na fasaha wal mawdi'i alladhi la yujhal yana wani matakin da ba mai jahiltar wannan gurin ko ko ba ga wurin bane ko su kaman ufuru aqalihi ko afwan fasalin baya kamata mu shi ne ufuru aqalihi ko sallallahu alaihi wasallam tunda mu dan shiga fasaha wani ba dan ko da hadisi daya ko sai mu kuma kan karatu a idan ana maganar fasaha ta manzo Allah misali ka duba mas'alar rabon gado a ƙur'ani tana kai su ne ɗaya tun daga yusi kuma Allah fi auladikum li zakari mithlu hadhil unsayayn ana maganan magada ga gaban kowa ga wannan har aka zo mas'alan talala to amma manzon Allah sallallahu da zai raba gadon nan a jimla biyu ne sadara biyu sai ce alhiqul fara'iba bi ahliha فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر wannan hadisin ya gamar bagado gaba ɗaya duk wani matsalan gado wa zai gado za a yi aulu ba za a yi aulu ba tawafuki ne a amijinsufi ne za a yi kaza duk matsalolin nan kafin su a wannan hadisin annabi ya gama alhiqul fara'ida li ahliha fama abqat al fara'id fali awla rajulin zakari iya hadisin kenan duk gadon duniya ya gama da shi sallallahu alaihi wasallam wannan fasaha ne kuruluwan fasaha ne amma me yasa ya zama haka saboda qur'ani harshen sa ne fa inna ma yusarnahu bi lisanika qur'ani ma jota harshen sa ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam karatun mu shine wufuru aqli al aql kaifin hankali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai al aql akwai annuha akwai al-lubbu aƙala ya nufin al'idrak gano abu da fahimtansa da riskansa. To, wannan Allah yakan yi magana a Ƙur'ani yakan ce, afala ta aƙilun. Amma shi Nuha ya fi aƙalu a wurin malamai. Nuha, inna fi zalika la ayatin li'ulin Nuha. ba ta li'ulin ukul ba nuha halla na haka muhaka allau min mri'in lan yulfa ghayra muna'amin bi shaqa'i wannan nuha ake ne shi kuma lubbu shine hankalin hankali lubbu kenan ulul albab inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilati al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab shine hankalin hankali ولا يكن حشر الدين حظ مهبنا بل اللب لب اللب هذا طائي هنكل هنكل تو اذا انا مجانا هنكلي ان اذو كان سيدنا رسول الله تو كوا كان سلماني شنو اعقل الناس صلى الله عليه وسلم وما وفور عقله ملك اما كيف هنكلي من الله ان انت فار يفور صفه تروى اذا ينا قلقله to yanda hankalin manzon Allah yake me za mu ce kalmar ba ta dace da shi ba amma dai yanda kaifin hankalinsa sallallahu alaihi wasallam wa zaka'u lubbihi haka ya kama na ko wufuru aqlihi wa zaka'u lubbihi da kaifin zakawa na lubbu zurfin hankalinsa wa quwwatu hawasihi da ƙarfi na alhawas wasu gaɓoɓi ne guda biyar da Allah ya ba ɗan adam wanda da su yake idrakin abubuwa in abin akwai shi to ƙarfin gabobin annabi sallallahu alaihi wasallam wa fasahatu lisanihi da kuma fasahan harshensa wa atidalu harakatihi da kuma daidaituwar motsawar gabobi na manzon Allah idan yana tafiya ghairu muktarisin yana tafiya ne kamar ko unkula hankali kwance amma sahabi sai hada da gudu gudu sannan ya tsada shi amma za ka mutu na gare na bai ba ko jikin na motsawa ba sai ita dalo ne haraka ciki so idan ana yaki kuma lokacin da ya kamata a zama kana tsalle kana kai kuma kana dawo ya fi kowa nutsuwa a lokacin sun ce ya fi dutse nutsuwa sallallahu alaihi wasallam so islam ya gaya mana cewa tarahum ka annal mauta fihi hayatuhum wa aqdamuhum khairul wara bi tabassumi idza ma wa'isun qad habilata qa'iman maqamaka shakrun fil jiwish al amrin idan ana yaki sahabbai suna kai komo to manzon Allah lokacin kuma ke murmushi kuma da Allah akwai murmushi gurin yaki illa rasulullah shine a halin yakin ma a matsaye yake murmushi yake sallallahu alaihi wasallam a yakin hunain da hawazin suka harbo kibiyoyi wa sahabbai suka dan matsa suka ja jiki mafi yawanci sun gudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana wurin da matsa gaba yana cewa ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ni ne annabin na gaskiya gani ni ne nan ni ne dan abdul muttalib wanda ake nema a kashe mutanensa aka ce ga jagoran su in an sanar shi ayan na ba kenan ko to sai ke ce mutane ni ne annabin anan nabiyyu la kadhib annabi abdul muttalib haka natsuwansa da asiqatu billahi sallallahu alaihi wasallam shine i'tidalu harakati wa husni shama'ilihi da kyawawan ɗabi'unsa da halayyarsa sallallahu alaihi wasallam malaman tarihi sun ce saboda tsabagen ɗabi'un annabi kyawawa sahabbai kansu sun rasa gane wanne annabi ya fi so ni ina ganin annabi ya fi so na akan ka kai kana ganin annabi ya barka a kaina hatta abu bin asifa da Allah ya bashi jagorancin yaki da yaje ya dawo sai ce ya rasulullah man ahabbu an-nas ilayka da Allah ka fito ne a duniyar nan dan amana a cikin sai ce masa abubakar amma ta fata ce masa yace masa aisha summa man sai ce masa umar summa man sai ce usman sai sai shiru kira kara gaba ya tsammanin shi za a faɗa a'a shi manzo Allah mu'amala sai ya mamaye kowa malamai sukan ce akwai wata mata a madina baiwa ce suna ta da tsaurin ido ya kace tsaurin ido ba rikin kunya ba al'adar mace ba ta iya tsayawa mace mai tarbiyya ba ta iya tsayawa gunda maza suke ba daga tana sauri ta wuce gudu to ita wannan baiwar a madina takan zo inda manzan Allah ya da sahabbai ma ta zo ta tsaya a gurin ana mamakin ta ta ta ce ya rasulullahi yana cikin ba ni da bino in ce annabi duka ya ba ta ce aba wannan ba na bakin nan naka nake so da nake taunawa kaga abun akwai a wannan ko amma saboda kyawawan ɗabi'un manzon Allah sai ya sa hannunsa wanda ya fara tona wannan sun san ya munsa ya jika dabinin ko sai ya ciro dabinin sai ya bata ta karɓa tana sawa ta ci dabinin duk madina ba a mai kunya irin ta kuma barakatu riki rasulullahi albarka ne yan manzon Allah sallallahu alaihi kas madina in dai kunya ce ne masu ba irin wannan matan dalili mai tasha yawo na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wannan sune ne shama'il kyawun ɗabi'unsa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kai har wata mata ma mai dan tabuwar hankali amma manzon Allah kuka zo kike ce ya rasulullahi ina son magana da kuka ce ya ummu fulani kace ya urwa ne na kike son mai magana kace ina son sai mun koma gidan shi to mu tafi ga nan zuwa kaza Allah ya je ya zauna sai ta ga maganganunta duka yana saurara ta sannan ya dawo cikin sahabbansa husnu ne shara'ilihi annabi ba ya kyamatar kowa kowa na sani kai ma ka dauki wannan halin na manzo Allah ya zama kowa na ne ka so kowa husnu shama'ilihi fala miryata malam yace babu kokunto a wannan bangaren annahu kana aqalan nasi wa azkahum ya fi duk duniya annas duk mutanen halitta kafin su annabi ya suke fin hankali wa azkahum ya fi su ne kaifin basira sallallahu alaihi wa sallam za ka duba abubuwa da dama za ka yi mamakin halin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa man ta'ammala halin yace abin da na faɗi wannan magana duk mutumin da ya lura da tadbirahu amra bawa'il khalqi yanda manzan Allah yake aiwatar da sha'anin al'umma na ɓoye abin da yake ɓoye in kalmar da yadda yake aiwatar da su za ta yi mamaki misali wani ya zo ce ya rasu lallai tambaya ce ban mamaki ya ce izan lifin zina ya ce manzo Allah ka ba ni izini zan zai yi zina ka ji girman magana nan ba ta dana kai ta ce a ana zai ce zuwa ya matso na ba ku me ka faɗa يا رسول الله يذلي في الزنا يقرب بيته النبي يشرب سيدي مثلا يا واني أتحب أن يفعل هذا بابنتك وانا أقول لك تأمت إذن فاسو أي أيوة وإرثة سيدي لا يا رسول الله سيدي النبي يشرب أتحب أن يفعل هذا بأختك كاسو إرق ورك أتي وني يزن بإيتا أتي لا يا رسول الله أتحب أن يفعل هذا بأمك كاسو أيو ما أتي لا يا رسول الله تتي والتي تذني بها إما أن تكون بنتا لأحد أو أختا لأحد أو أما لأحد أحب لغيرك وأحب لنفسك أنا بتتعد وأنت ذاك لما أيوبني كون إروني كون إروني كون إروني sai da Allah sai ma yake Allah yi mana addu'a annabi sai ya dora hannunsa a kirjin sai Allahumma hadihi yace tun daga rana ba abin da fi kiya mata kamar lafazin zina ba yaji lafazin ba abin da fi daga sa hannun annabi a kirjin sa an tare da duk wannan kazanta wannan shine mai tadbiri ne amri ba wa'in sal ya ake aiwatar da sha'anin halitta sallallahu ta'ala alaihi wasallam hadisi abu talib wani sahabi musulma kulama bin usad sarki ne a garin su a nazat manzo Allah ya aika mayaka sallallahu alaihi wasallam ku yi hakuri ina so in ka mana ya yake aiwatar da abubuwan sa ne sallallahu alaihi wasallam aka samu wannan mutumin kuma masu aka daure shi a cikin katangar masallaci annabi isa wajen sa ce ma wara'ak kamar a ce me ke tafe da kai sai ce wara'i sai in taqatul taqatul zadamin wa in tan'um فالأم ألا شاكرا فيقول تريد المال جمعت لك من الأموال ما شئت أو كما قال يأتي يا واحد الله أبن لك سنين إذن كاكش نكاكش أندن جنين ni mutum ne mai family da uwa da yawa in ka yace mini kuma kai lafiya akan dan halal wanda ya san godiya an mai halalci yana godiya idan kuɗi kake so kuma ka faɗi gona kake so annabi ke ga wannan magana fa a garin manzon Allah annabi ke fikale shi gobe ta ƙara yi annabi ce ma wara aka ya suma mata ya suma mata sai ce ma abin da na faɗa maka jiya in ta qasul ta qasul zadami in ta umta nu ala shakir annabi ce fikani shi jibra ya na uku annabi ce ma wara aka ce abin da na gaya maka annabi ce aqluqu suma mata ka sake shi ta gida da aka sake shi nan sai ka zuwa ko ina kuma sai je samu wani rafi a wani bikin wani dabino sai wanka sai ya dawo ya kalli manzo Allah sai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasuluhu wallahi ki annabin Allah me ya gani in wani mu'amala da ake masa sai ce ya ma'aikin Allah babu fuskan da na fuki a duniya qad kana wajhuka abdal wujuhi ilayya faqad asba wajhuka ahabba wujuhi ilayya da ba wanda nake nake kin in gansu a duniya kamar kai amma wallahi fa wanda nake su a duniya kamar kai ya rasulullah akwai yano aka bai da shi haka kwana uku da ya ce an nuna masa mu za ka nuna mana izza da daraja ku yi maganin ta ne na aiki zai mutu ya mutu kafiri kuma amma yanzu ya shiga ina musulunci zai mutu ya shiga aljanna ba ta har abada ya annahu ra'a rasulullahi wa amana bihi wa sallallahu ra'a to wannan shine mai tadbir sai yadda bi sha'anin halitta wanda wahirihim da yadda annabi ke tafiyar da zahirin al'umma wato abin da ka zo da shi a zahiri kan ce umirna annaha kuma min zawahir wallahu yatawalla sara'ir wa siyasat al'ammati al-khassa da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tafiyar da al'amuran amma in aka ce amma sune kamar a ce gama gari al-khassa kasa su ne wanda suke na musamman kai batattun mutane ya annabi ke tafiyar da su misali idan zai tura sahabi wajen yaƙi yakan mai nasiha da sai ka ji tsoron Allah sannan waɗanda na haɗa ka da sunan kai kyakkyawan mu'amala tsakaninka da su kai musu nasiha ka yi adalci tsakaninka da su kaga nan ana tafiyar da ne siyasatul amati al-khassa idan kuka zo kun musulunta annabi kan duba ya ga wane ne babba a cikin kuda matan a garin ku sai ce to an ta imamuhum kai ne na ka shugaba da matan shugaba ne kafin musulunci da ya musulunta sai annabi ya ƙara bashi matsayin shugabanci dan a ƙara mai tiririyar sa kan addinin musulunci wannan shine halayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anzilu nasa manazilahum kowane mutum yana aje shi a matsayin da Allah ya aje shi sallallahu alaihi wasallam ma ajibi shama'ilihi هذا قايتتشن تاريهن وبديع سيره ذاك آيتتشن تفيد رايوانسا فبلا أما أصابه من العلم ما التي بلا تناكما a fara maganan irin ilmo wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ilmantar da sahabbai su kalman fada kaman fararar ruwa ne ko ifadatuhu minhu ilayhi fahabbatan afada yufidu to ilman da manzon Allah ya ilmantar da sahabbai misali Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ba shi annabta da risala waɗanda suka iya rubutu a maka kafin da ba su wuce mutum goma sha biyu ba su iya rubutu ba ba su yi mutum sha biyu ba mutane ne wanda yake ummiyin ba abin da suka iya amma a shekarun da ya zauna kaɗai a maka har an samu wanda ba iya karatu ba ya zama masanin alƙur'ani ya zo masanin sunna har ya kai zai iya zuwa wani gari ya kira wani zuwa ga addinin musulunci shine Musa bin Umayr a wayannan shekaru har an samu mutumin da shekara uku kacal ya haddace hadisai dubu biyar da ɗari shida da wani abu sai da na Abu Huraira a wayannan shekaru za ka yi mamaki an samu wanda sun haddace alƙur'ani babu jizi'i babu tawada ba allon rubutu amma sun iya haddace ƙur'ani tun daga bakara hannasi tun manzan Allah yana rayu za ka yi mamakin waɗannan mutane har an samu mutum saba'in a cikin sahabbai sun zama masu masu ijtihadi suna iya istinbadin mas'ala a cikin alƙur'ani da hadisin manzan Allah a waɗannan shekaru ƙasa da shekara ashirin wannan ƙololuwan zurfin ilimin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam har an samu mace faqihiya tana fatawa akan addini tun manzan Allah na raye sai suna Aisha ummu Salma Allah ya kara musu yarda an samu kyamace ummu Yaqub ta haddace tun daga wakana hanna ta kuma tana gidan mijinta duk a wannan zamanin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana abin mamaki ne matuka shine tsantsan ilmomin da manzan Allah ya ilmantar da duniya wa qararahu min ash-shar'i da abinda ya tabbatar da shi na hukunce-hukuncen shari'ar musulunci duna ta'allumin sabaq ba tare da ya taɓa koyon wani darasi a wurin wani ba me Allah ya ce mana wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yaminik idhan lartaba al mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilm Allah ya ce ba ka taɓa karatu a wurin wani ko ka taɓa rubutawa to sai a yi shakku a ta wurin wani ka ɗauka amma Allah ya ce ba ka karanta a wurin kowa ba آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم بيقوا أقرون قوة با يا كما تكي تنبيا جزاء كف سابوة دولة مدينة يا كما تأكفاتا جزاء الله يكفاتا على أساس ثابت idan za a tura wakili ya magana da shugaban wani wata ƙasa ya ya kamata wa za a tura da ya kamata a koya masa ya za a yi mu'amala da shugaban wata ƙasa manzo Allah yana da irin wa'annan barkatai cikin sahabbansa duka kuma mai koya a gurin kowa ba ya za a yi tsarin gari ma a fitar da gidan mai gari da masallaci da wurin karatu da tituna yaya za a yi duk manzo Allah ya koyar da sahabbansa idan ka koma cikin littafin fikirul islam zaka samu hadisi daga Abu Rija al-Qutari yana gaya mana Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yarda da sai Umar ya aika shi garin Basra da yazo sai yake ce musu yake ce musu ayyuhan nasu ba'athani ilaykum amirul mu'minina أن أعلمكم كتاب الله وسنة رسول الله وأن أنزف لكم أرقكم ni ya aiko ne akan abu guda uku sahabin manzan Allah in koyar da ku alqur'ani in koyar da ku sunan manzan Allah in gyara muku titunan garin ku duk mutum daya masanin alqur'ani ne tafsiri ne masanin sunna ne kuma injiniya ne wanda ya sanya ake yin titi ya ake fitar da kulbet ya ake fitar da randa bawu duk mutum daya wannan sai dai a makarantar sai da rasulullahi دون تعلم ko da kai a wurin kowa ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam dabarun yaki yaya za a yi yaki ina kamata a aje bataliya sojojin nan ya wuri sai ne kamata a basu to manzo Allah har a fagen fama wa iz gadauta linahlika tubawwu almu'minina maqa'id lilqital inda komanda bai tsaya ba annabi ce kai tsaya nan ku ku tsaya nan ku ku yi gaba wayannan su tsaya baya wayannan su rike takobi wayannan kibiya duk annabi ke koyar da dabarun yakin nan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ba wanda ya koya masa illa ne rabbuhu sai dai wa Allah maka ne faran ta kun ta'alam sallallahu alaihi wasallam duna ta'allumin sabaqa bai taba koya a gurin kowa ba in an samu ganima ya za a raba ganiman nan akwai wanda suka yi kokari a wurin yaƙi matuƙa akwai wanda kuma a ga yanda abin da suka yi yaya za a raba duk sai da na rasulullah shi ya raba yadda za a yi duk wannan abubuwan duna ta'allumin sabaq duk wani mu'amala da ka sani manzo Allah ya koyar duna ta'allumin sabaq wala mumarasatun taqaddara babu wani horo ko training da aka taɓa yi masa da ya gabata sallallahu alaihi wa sallama wala mutala'atin lil kutubi minhu bai taɓa karanta wani littafi na wani malami ba ko wasu al'umma ba balantana ce ya ɗauki fahimta a wurin waɗansu bai taɓa yi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam to duk wanda yi wannan abubuwan lan yamtari ba zai kokonto ba fi rujhan aqlihi a cikin kaifin hankalin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa suqubi fahmihi da zurfin fahimtansa li awwal fadihatin tun karon farko wa hadha ma la yahtaju ila taqririhi bi tahqiqihi wannan abu ne wanda baya bukatar in ka maka hujjoji saboda tabbato abin a fili malam yana gaya bana wa qad qala wahab bin munabbih akwai wani malami mai suna wahab bin munabbih malamin tarihi ne na farko farko malamai suna cewa tarihi ingantacce na musulunci gaba ɗayansa da al'ummatai gaba ɗaya isnadin yana kuma kan wannan malamin ne wahab min munabbi shi ko malamin sa shine urwa ibn zubair shine malamin sa shi ko malamin sa ummul mu'minin aisha Allah ya kara mata yarda ita kuma ta dauka gurin ma ainihin rahmatu rabbaniyati sallallahu alaihi wasallam to duk ilimin tarihin musamman na tsira na ibn ishaq na ibn shihab az-zuhri da ake tabbata da sauransu dukansu dai marja'insu ibn hisham al-ansari nake miki malamin siran nan to marja'in siran shine wannan malamin wahab bin munabbi maza ya ƙul me yake cewa yana cewa qara'atu fi ahad wa sab'ina kitaban da ba yahudi ne musulunta yace na karanta littafi dai dai littafi 71 ba peji 71 ba littafin daban-daban 71 na magabata ina karantawa ina dubawa amma abinda na samu fa wajadtu fi jami'iha dukkan tafan gaba dai abinda na samu a ciki annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama arjahu an-nas aqlan wa afdaluhum ra'ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkan halittar Allah kafin su rinjaye wajen hankali shine mafi fitin su a wajen ra'ayi in an ce ra'ayi shine mai fahimta idan ya ce kaza ne to na sannan shine daidai sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk abin da ainihin da shawara a wurin mutane za ka ji Allah ta musu wa shawirhum fil amr tare da haka za su ba da shawara amma la kun sai za a zamta fa tawakkal ala Allah idan za a aiwatar da abin ka dogara misali za a yi yakin badar mushrikan larabawa sun zo sun dubu da wani abu za Allah sallallahu alaihi wasallam ɗari uku da goma sha uku dukansu dawakai biyu ne kacal doki biyu ne kacal duk a ƙasa ake aka zo za a zauna a wani guri zalla sai su mutaru da jama'a a nan gurin wani sahabi sun ce khabbabu ila arab wasu kan tabi ila munzil sai ya kalli gunda manzo Allah ya zauna da sojojinsa za a yi yaki ga kuma yau ma'annan mutanen sai ce ya rasulullahi a hadha manzilun anzalakahu Allah عن الرأي والحرب yace ya rasulullahi nan gun da ka zauna nan wai shin Allah ne yake ka tsaya a wurin da mutanen ka ko ko salan yaki ne kai annabi ce laysa amru wahayi ba wahayi bai dabarun yaki ne yace to ya rasulullahi ai ko nan gurin laysa bi manzil nan bai dace da mu ba yace to ina mu koma sai su yama yake Allah garanti ta ai idan ana fada kowa yana bukatar zuwa gani ruwa saboda je mu sa ruwa a bayan mu mu tsaya a gaba mu tare ruwa idan kishi ya addabe su tun da bi ruwa mun hana su ruwa mun samu ɗaya daga cikin matakan nasara maza Allah haka za a yi sai eh mai ce shikenan a koma amma ina son mu gani manzon Allah ta ta ba wai sai san dabarar yaƙi a zauna a wajen ruwa bane ba haka bane a'a an tsar rahama ta manzon Allah tare da makiya ne za su yaƙe su akan addini to kar a hana su mata a wadda su sha ruwa kawai shi ne dalili kawai rahama ce tsantsan tausayi na manzon Allah ne ce a'a in tsaya anan da ruwan in sha kuma ka da yake fada'i shine wa ma arsalnaka nan illa rahmatan lil alamin har maki ma ai karshen aminci manzo Allah ya bar duniya kirkensa makamin sa yana wurin bai gudu latajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladzina amanu lil yahuda ko sun fi kowa kiyayya amma kirkensa kaman ka ce AK dinsa misali a yanzu da Allah AK ce ba san sai aka ce ka ba bai gudu a biya amana ka karbi abinci ka ba shi ne kenan abin da bai kashe ka amma saboda rahama da manzon Allah nuna mana shi dan adam ana mu'amala da shi matsayin dan adam ne har makami ya bada jingina ga Abu sallallahu alaihi wasallam to muna bukata zuwa ga kuma zuwa ga sanin sira ta manzon Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam to almuhim dai malam ya ga mana duk duniya da ba su yi kefin hankali ka banwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fi riwayatin ukhra a wani riwaya yana cewa fa wajadtu fi jami'iha na samu a dukkan wa'ina littattafai da na karanta anna Allah ta'ala lallai Allah subhanahu wa ta'ala lam yu'ti jami'an nas bai bai wa dukkan mutanen duniya ba min bada duniya idan ida'iha min al-aql tun daga farkon halitta har tashin duniya kafin halitta hankalin da Allah ya ba su da wanda ya ba sai da Rasulullah fi dan da akali sallallahu alaihi wa sallam illa ka habbati ramlin min bayri mal dunya hankalin al'umma kafin su kaman dugon rairayi ne guda daya aka rabawa mutane amma shi manzon Allah hankalin sa adadin rairayin duniya ne mutum ne kaman kowa a hankali ma kadai shi hankalin sa kaman adadin rairayin duniya ne kafin sa hankalin al'umma kafin su kuma kaman dugo ɗaya na rairayin duniya ne idan kaga ba za a haɗa manzon Allah ba da sauran mutane ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam Imam Sayyidi ga littafin mai suna Al-Kanzul Dafi sai littafin kina yace Allah subhanahu wa ta'ala yawa wa'in su hankali gurgudan tafi daya wani Allah ya bashi hankali kaman kayan rakubi kuma da mai hankali cikin jadi da mai hankali kayan rakubi ya zama ɗaya a hankali dan za su yi magana zama iri ɗaya ne to shi manzo Allah ba wai ka rabu ba a'a kaman ƙarfin rairayin duniya ne shine kaifin hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala mujahid mujahid yana cewa almadrin dan abbas kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi salati yara man khalfahu kaman kama yara man bayna yadayhi yace sayyidina rasulullahi idan ya tashi yana yin sallah yana gani ta bayansa yanda yake gani ta gabansa wannan hususiya ce imamu ahmad bin hanbal yace yanda Allah ya sanya ido a gaba haka Allah ya sanya ido na ma'ana a bayan manzon Allah yanda yake kallo ta gaba haka yake kallo ta baya wa Allah ya kawo wannan martaba sai sai na rasulullahi da ka idan yana tafiya baya waya sallallahu alaihi wasallam baya waya in ya sa ki gaba law istaqbaltu min amri mastadbartu idan na sa gaba na wuri manzo Allah ke bana dawowa da ka baya waya ni da kai idan muna bukatar sanin abin da ke bayan mun ne waya waya shi manzo Allah ba la ya hataji saboda Allah ya sanya masa ido a bayansa wa fil muwaqqa anhu alaihi salam a cikin motsa malik hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inni la arakum min wara'i zahri annabi ce wallahi ina ganin ku ta bayana inni la arakum min wara'i zahri a din mai hankali idan ya karanta wannan hadisi ya tabbatar da Allah bai yi wani halitta kamar sai na rasulullahi ba inni la arakum min wara'i zahari ina ganin ku ta bayana ba ma wannan ba manzo Allah yana gani a cikin duhun dare yanda yake gani da rana baya bukatun tutulai sallallahu alaihi wasallam baya bukatun tutula yanda yake gani da misalin sha biyu na rana haka yake gani a sha biyu da dare bai bukatan haske ko wani abu ba maganar tuntube ba magana a faɗa wani rami yana gani cikin duhu yadda take gani cikin haske ba wanda Allah ba wannan ba manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kuma Allah ba su wani irin kunni da yake jin abin da ba ma ji ya faɗa a bikin turmuzi inni ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'un أقت السماء وحق لها أن تحق ما فيها موضع أربع أسابع إلا وفيها ملك واضع جبهته سجدا لله تعالى من ذلك والله إنا جنين أجل ما فاقين ina jin abin da ba kwa ji sai ke gaya mana saman nan tun daga ta ɗaya har ta bakwai ba inda za ka tsora tafinta ba ce akwai mala'ika ya sa gushin kan yi wa Allah su jada muna iya ganin wannan zan ma iya gani sannan yake cewa saman nan tana ƙara saboda cunkoson mala'iku sannan manzala yana jin ƙaran duk abin da yake faruwa yana cikin sahabbansa sallallahu alaihi wasallama sai yi wani ƙara kawai sai haka sai ke ce masa bai wannan wani kofa ne tun da aka yi halitta ba ta buɗe wannan kofa bai aka fara buɗe shi sahabbai sun ga wannan kofa amma manzo Allah ne ashe idanuwan manzon Allah fa irin namu bane yara malakuta al-arshi awwa bi taibati wanda ke kallon al-arshi yana a Madina sallallahu alaihi wasallam sannan a hadisin muslim manzon Allah yana zaune aka ji wani ƙara sahabbai sai annabi yake to sahabbai haza hajaru رمي في النار يهوي في شفيرها سبعين خريفا ألانا وسلق أراها yace karku da wannan karan da kuka ji wani dutse ne Allah ya jefa wutan jahannama ana so a gwada zurfin gaban jahannama shekara 70 kira yana nutsu yanzu ya kai karshen gaban sa ba maganan karan ne ba an ga maka menene dalilin karan ba me yasa ake har ya faɗa kuma ga sun azo ne sallallahu alaihi wasallam ba wani abin ban mamaki ba a hadisin bukhari yana zaune sai mala'ikar zuwa ya zo ya gaida manzon Allah ga sai tana Aisha a zaune sai mala'ika ce ya Rasulullah ka je mun da Aisha sai annabi ce mata haza jibrilu yuqri alayki salam yace ga mala'ika ne na gare ki sai ta ce wa alayhi salam tara ma la nara ya Rasulullah ta ce amma ce Allah ina gaida shi dan kana ganin abin da ne ba ma gani sallallahu alaihi wasallam da Allah idanuwansa yana ganin abin da ne ba ma gani kunninsa yana jin abin da ba ma ji haka hannunsa yana iya rike abin da ba ma iya rikewa a hadisin turmuzi da ibni maja daga hadisin abdullah bin amr bin as yace kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi yadihi kitaban yace wata nan manzo Allah ya fito cikin sahabbai a hannunsa da takaddu guda biyu yace ataruduna ma habarin kitaban kun san kowane littafi ne guda biyu suka ce Allah wa rasuluhu a'lam illa an tukbirana ya rasulullah suka ce ya maki Allah sai dai in kai bayani sai ce littafin da ke daman sa hadha kitabun min rabbil alamin fi asma'u ahli jannati wa asma'u aba'ihim wa qaba'ilihim wannan fa'in da ke hannuna duk adadin yan aljanna ne na wanda Allah ya kai su aljanna tun daga Adam har tashin duniya su ne anan ga sunayensu da sunan iyayensu da sunan kabilansu dan Allah wani hannu zai iya ɗaukan fayil ɗin da ɗauki list ɗin mutanen daga su kaɗai. Hannu ɗaya, to ba mutanen garin nan ba, asma'u ahlil jannati wa asma'u aba'ihim wa qaba'ilihim. Sannan yake na hannun hagunsa, littafin ne daga Allah fi asma'u ahlil nari wa asma'u aba'ihim wa qaba'ilihim. Duk ƴan mutan gaba ɗaya kafin su sunayen su ne ana. Allah ya tattara ya bani da sunayen iyayensu da kabilansu. Yace Allah ya riga ya gama gaba ki daya. ashe hannayen manzan Allah sun ɗauka adadin lissafin duk ɗan aljanna gaba ɗaya in kuma mutum hannunsa na hagu ya ɗauki adadin duk ɗan wutar duniya kafin sun jiwa na mutum muzi ashe hannun manzan Allah ma ba irin namu gani sallallahu alaihi wa alihi wasallam to duka irin wannan shine yana ganin abin da ba ma gani ai ba abin da ya kai mamaki yayi sallah yana zaune yace urhid alayya aljannatu wan naru arda hadha alha'iq wuta da aljannan nan an nuna mu ita ga ta a gaba na cikin wannan katangan duk girman wuta fa duk girman aljanna amma Allah ya ajiye ta a gabansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Allah wani irin matsayi ke da shi a gurin Allah lalle kana inda Allah wajiha sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu kutan kutan wannan hadisin fi sahihaini daga hadisin Anas bin Malik wa an Aisha mislah qalat ziyaratun zadahu Allah iyyaha ƙari ne Allah ya ƙara wa manzan Allah fi hujjatihi a tabbatar da cewa shi annabi ne. Ƙarin misali, da na ya rasu sarkin Habash, hadisi na ingantacce, manzo Allah sai ya gaya musu dan uwanku a Habash ya rasu ba fa yanzu bane ban tana ta kila an kira shi a waya ne ko ko an turo mai da message a'a yana zaune yace dan uwanku a Habash ya rasu najashi kuma je mu mai sallah aka fito wajen gari ba komai a gabansa sabai da komai ba imam malik yake cewa Allah ya dauko gawan daga habashi aje daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya isa a dauko gawa da wata kasa a aji a gaban ka dan kai sallah sai sai dina rasulullahi ka taba ganin mai daraja irin wannan wallahi sai sai dina rasulullahi a hadisi ingantacce da yaje Isra'i da Mi'raj hadisi nan Abu Bukhari wanda ya zo kare ka suka ce idan ka je Baitul Maqdis fanta mana shi tafiyan da rashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji fanta shi fa kumtu ila hadar ya shiga cikin hijiru ila hijiru nake so in ce hijiru wannan yankin nake bayan ka'aban nan annabi ya tsaya kaiwa ransa a tsace Allah ce karka da mu ina ce bitul maqdis ne Allah ya boce daga baitul maqdis daga Palestine aka ci ko dakin tabbin sa aka aje gaban manzon Allah yace fa qaditu atifuhu lahum wa ana anzuru ilayhi ina kallon dakin masallacin da baitul maqdis gashi ina kallo ina ta masa kofa kaza ne akwai window kaza akwai ginshiki kaza akwai bishiya kaza akwai window wuri kaza har fikillin ciki sai da ya faɗa sallallahu alaihi wasallam sarkin da ya shigo baitul maqdis tun daga falastin ya kawo manzon Allah a gabansa dan yi bayani ka ce mutum ne kaman kowa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama sai ta bayyana ba sallallahu alaihi wasallam abu na uku da zai gina masallacinsa na Madina ba maganar fawalli waje haka ba wai kinkin taso ba ne Allah ya buɗe mai ka'aban gaba ɗaya ganta ƙuru-ƙuru aka sa alƙiblarsa yana kallon saitin ka'aba wa ya fita Allah ya ci ko ka'aba da inda take ta kawo dan kai saitin masallacin in ba kai na rasulullahi ba wannan hadisi ne ingantacce hadisan bukari da dukansu a ci ko ka'aba a kawo masa baitul maqdis a kawo masa ga wannan jashi habas a kawo a gaban sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam kai ba ma wannan ba ma a hadisin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya samu kabari guda biyu ya tsaya sai ke cewa waye san su waye a nan gurin sai ce ya rasulullah wayannan mutanen sun mutane kafin musulunci sai ce wayannan ana musu azaba da Allah ka kalli tarin kasa ka san da ke ciki sai manzon Allah ke cewa ana musu innahuma yu'azzabani ana musu azaba ka gano na kabari ana musu azaba wani irin karatu ne wannan sai dai karatun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abin mamaki ba wai iya an musalawa ba har laifin da suke sai da faɗa sai sai amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima wa amma al-akhar fakana la yastanzihu min bawlihi manzo Allah ya ce tsayan da ake ma'azaba annabimi ne annabimanci yake kaga ba magana a gano wa ke cikin kabarin nan ba ba magana a gano ana masa azaba ba laifin da ya aikata ma ake masa azaba har shi manzo Allah ya faɗa dan Allah mutum ne kaman kowa yake na biyun kuma idan zai tsari baya keɓewa sai da cire wandansa kowa na kallon tsiraicinsa dalilin wannan da ake masa azaba in ji sai na rasu wallahi sai ya ciro ganyen dabilu ya tsaga shi guda biyu hadisin bukari ne daga ruwayan abdullahi dan abbas ya sa a cikin wannan kabarin ya sa a cikin wannan kabarin aka ce yawan aikin allah lima sanata haza sai ce la allallaha yukaffifu ankum ma lam yaybata Allah zai sauƙaƙe musu azaba matuƙar ganyen nan bai bushe ba wannan karatun sai dai sai da na rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan shi ne kadai za ka zo wajensa sai ya kalle ka ce ka zo kai tambaya kan abu kaza ne ko sai ka ce na'am ya rasul sai istafti qalbak ba maganan ganin fuskar ka ba abin da ke zuciyar kafin kai tambaya annabi na ka zo kai tambaya kan abu kaza ne hadisi na gaba zan ta kawo da sai in cinye wani karatu wani bawan Allah a maka ya ce ba ti ƙaƙana ba ƙanana ba wallahi sai na kashe Muhammadu wani ya zubin lai safwan bin umar ya ce a in dai ƴaƴan kai ni na ɗauke maka su zan haɗa da ƴaƴana me suke buƙata a gama da sayyidina rasulullahi ya ɗauki ƴaƴan da kawai da komai mutumin kawai ɗauko takofinsa ya sa mai guba sai ya nufo ina sai madina yana isowa madina umar ya ganshi ya ce wani mai zuwa wallahi ba alƙin ya kawo shi ba ɗancin mutumin akwai abin da ya kawo shi da ya ganin sai na umar ya ce akwai abin da ya kawo shi umar ya je ci kwaransa ya rike shi ya ce ne ya kawo ka sai ai ya zo ne ɗan uwansa da aka riba sai a yakin badar ya zo ya roki alfarma ne annabi ya sakan mai shi ga fata ko biya da shi sa kawai takobin aka mai guba sai na umar sai ke cewa sahabbai biyu ku bi shi ku je da shi gaban manzo Allah kar ku yadda ku bashi zauna shi kadai ana zuwa da shi annabi kalle shi sai ce sahabban lafiya sai suka ce umaru ne ke a ku rabu da shi tashi ku tashi ku tafi annabi ce wani sai ce na'am me yake tafe da kai sai ya ma'aikin Allah sai ya faɗi sunansa ka san an yaki a bazar an kama man an kama mutanen mu a ciki akwai dan uwana ban da abinda zan fanshe shi sai na buɗe roƙe ka dan zumunci ka sake shi annabi ka faɗa min gaskiya dai wani sai a to ai maganan kenan wani da ai maganan kenan sai ta to wayan kuka jin ba me yake cikin sa sai wayan kuka jin ai na banza ne da ya da amfani da ya muna amfani a bazan annabi ka faɗa min gaskiya sai shi kenan abin da ya kawo ne sai sai annabi ce wani ba kai ne ka samu sakwani bin umayya ba a guri kaza kusa da safa kace masa fatin bashi ba da ƴaƴanka ba da ka zo ka kashe ni ba yace zai biya maka bashinka zai dauki nauyin ƴaƴanka ta ku dinnan kafa mai daji yace la ilaha illallah wallahi ana ce mana ana yi maka magana ta sama dan yanda ba sai yau wallahi da gani sai shi ba wanda ji wannan magana sai dai dutsen da ke wurin amma ya ake kasan wannan ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah abin da ake yi a maka yana madina yana ba da labarin abin da aka yi kalma da kalma jimla da jimla ba ragi ba ƙari dole mai da wani ne sai duna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faru sannan abu da zan faɗa na ƙarshe ya tura sahabbansa yaƙi mu'uta gazawatu mu'uta ya sa zai ibn harisa shine jagora yace in ya samu shahada Jafar ya karfi tuta idan ya samu shahada Ibn Rawa ya karfi tuta in ya samu shahada ku sa duk wanda kuka so manzo Allah yana Madina mota yanzu tana kasan Oman a yanzu tun daga Madina manzo Allah yana Madina ana yakin nan ana yakin nan su suna ta suna yakin ba amma na bada labari a nan a Madina yace qatala Zaid wa qatal حتى قتل النبي كيف قال أنت شيش تسأل أكذا الراية جافر أكذا الراية جافر جافر يا أخي جوتا سنة تنبتنا يا أموتا قال شيء مدينة تسأل جافر قاتل جافر قاتل حتى قتل شيء أنت شيش أخذ الراية عبد الله بن رواحة النبي صلى الله عليه وسلم كذا تسأل فقاتل والنشر اللي ليكرة جوتا شيء لكن في قلبها بها sai ce kai mu da muke neman mutuwa kuma me zan yi baya baya bari in kutsa har wannan bayan da yake da annabi nuna sai da ya shiru yace fa qatal hatta kuci suna tunfa yana madina sai ce sun na aka da rayata saifin min suyufillah shine Khalid ibn Walid fa qatal hatta kutiya alai yake cewa ya karbi tuta Khalid ibn Walid yayi yaki ya samu nasara suna dawowa suka ba da labarin wani ya fara shahada sannan wani sannan wani suka ce kada haddasa na rasulullahi ana jawabi mai kama wayin zai wannan ima sai na rasulullahi ba ba fa shasha bace ba ya biki ba shi bane aka aje ba shi bane a a kawai in ya so abu Allah zai masa sallallahu alaihi wa sallama ko in kara hadisi ɗaya ne sallallahu alaihi wa sallam suna da yawa irin waɗannan abubuwan da abin da ba shi aka yi yabo ya ce kaza da kaza da kaza aka yi sai na abbas ba ka faru da shi ba annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai fito yakin da aka yi na Uhud Badar wai ne yan fita da aka fitar da shi mukuraha sai ya dauki kudaden sa ya sa a cikin tukunya ya tona rami a kasa ya binne ce umul fadli ko da an kashe ni a wurin yakin nan to akwai tukunyan kasa a wurin akwai kudi a wurin ki tono ki rike yaranki abbasu ai abdullahi da alfadar da da kusan ki rike abbasu ya fito yaƙi da ya fito yaƙi sai ga shi an kama shi a cikin asara annabi su koya fanshi kansa mai kuɗi abbas ya ce ban da kuɗi ya ma'aikin allah ba ta da kuɗi ba wai ce ban da kuɗi ce a ka da kuɗi ce ban da shi kuma ka san ni amin ka ne zai da ka fanshe ni ce a to ina kuɗin da kasa a cikin tukunyan ƙasa ka tona rami a guri kaza ka ce ma ummul fadl idan ka mutu ta dauka ta rike ƴaƴanka sai la ilaha illa yace wallahi irin yanda wata ya faɗa shi haka ya faɗa yace ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu annaka rasulullah har sunan cikin yan kasar da inda za a binne sai da annabi ya faɗa yana ina shi yana madina yana ganin abin da ke faruwa a ina maka man allamahu wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima idan ya so abu yanzu Allah zai masa wani sahabi ya dafa masa akuya zira'i yana son zira'i annabi sai na wani zira ba ni zira'i shine dantsan akuya annabi sai ya ci zira'i sai ya ci ya gama sai ce na wani zira ba ni zira'i sai ya ciro ya miƙo na biyu annabi ya gama ci sai ce na wani zira na nawa kenan ake nema na uku akuya zira'i na kuke da shi biyu sai ya ce na wani zira sai ce ya rasu yalla akuya zira'i na kuke da shi sai kash wallahi da kayi shiru kana bin su kuma za ka zira'i tun da nake a bani da ba kai magana ba Allah ne samar da shi tun da nake a kawo yana cikin littafin al-insan al-kamil na Muhammad al-Alawi al-Maliki al-Makki a cikin littafin sai kawo yace da ka mu su kunyan kai shi za ka ga zira'in Allah ya kawo shi nan ne da fafi a cikin kunyan dan nace ne a kawo to Allah da zai iya kawo zira'i da fafi nan take saboda annabi ya so a inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin darajojin sa ne ayyuka sallallahu alaihi wa alihi sallama وفي بعض الروايات إني لأنظر من ورائي كما أنظر من بين يدي أنا بك والله إنا كلو تبايانا إذا بك كلو تئنا تجبانا صلى الله عليه وآله وسلم وفي أخرى إني لأبصر من قفايا من قفايا من قفايا كما أبصر من بين يدي قفايا شيء كمان تفيكيا سو تنم بايانا كلو يدك تجدئنا tagaba sallallahu alaihi wasallama ina ga ya kamata mu tsaya akan nan ko kuma lokacin sallah ya lokacin sallah ya akwai tambaya to in ana magana akan manzo Allah da irin sosai sai ga lokaci ya kare wallahi ba dai ko ina ba saboda lan ya arifu ghayru ilahi ne sallallahu alaihi wasallam na'am alaikum assalam a shi ke kawo sabo amma malamin fa shine wa Allah wa Allah maka a fassara masa wa Allah baka Allah ya ilmantar da kai ma lam takun ta'lam duk abin da baka sani ba waye malamin fa kenan sanan Allah ta sanu quri'uka waye da karkar da shi la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bi inna alaina jam'ahu فإذا قرأناه ثم إن علينا وهذا كلام تدشي قال بس شيني الله shi dan sako ne ana aiko shi kawo sako ne amma malamin manzo Allah in kace haka ne a hadisin muslim hadisi na biyu wane ne ya nuna ta kan manzo Allah bayna ma an julusi inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaji da bayanin siyaji la yura alaihi wala ya'rifuhu hatta jalasa فعصد ركبتيه هو باع كفيه وقال يا محمد أخبرني أن الإسلام لا بد من مسلم في الشكل أشياء ما يعرفون كاتوا أقول واجهنا الله صلى الله عليه وسلم نعم idan mun koma a hadisan da aka rubuta wanda ibn hajar al-asqalani ya kawo su masu magana akan daga hannu ayi addu'a a daga hannu ayi addu'a hadisai ne tsai tsai tsai tsai sama da hadisi dari a sunnar manzo bal ya daga cikin hadisi mutawatiri wannan daga hannu ayi addu'a amma a ɗaya hadisan annabi ce idan kun daga nan kun yi addu'a kar ku juyo da ku sai kun shafi ina da shi fuskokin ku Allah yana sanya albarka a jiki sadaka a fuska za a sa in an shafa addu'a kun kuma yi haka ya nufi kankinsa da jikinsa duka da ya samu albarka insha Allah na'am na'am na'am yana laifuka da yawa amma an taɓa wa sallar sallar na'am na'am hukuncin da shi ne mumini ai kamarin imani da cikar imani kaje za ka iya sadaukar da rayuwar ka ta yin ba su ba ma ka da ahli madinati min al-arab an yatakallafu wa la yarzabu bi anfusihim an nafsi kar ka yadda ka jika ta ranka akan manzon Allah inji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annabi'u aula bil mu'minina min anfusihim annabi ya fika cancanta fiye da kan cancanta kanta akan kanka ma ya fika saboda idan ka ji an taba manzo Allah sai na karfin kai kare sunnan sahabbansa ne haka suke Allah ya kara musu yarda sa wanda yake wani kuma tsakaninsa da Allah ya daga cikin aya wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alayhi Allah ya yi masa abin da yake sai sai istighfari insha Allah na'am sallah maraka hu ya samu raka uku na'am idan an ce sallama a gurin malamai akwai wato salamu tahlil sallamar sallah ta ƙare wata sallama ce wannan sallaman farko wadda aka ce assalamu alaikum wannan ita ce ta fitar ga sallah wannan sallama ce akan mala'iku da sauransu sau daga daga liman ce assalamu alaikum zai tashi ne ya cika wata sallah ba sai ya gama cewa assalamu alaikum ta ba dan wannan ita ce take nuna sallah ta riga ta kare idan mun koma hadisin sallah ba tidin akwa hadisi ne ingantacce ya ruwaito mana manzo Allah ta idan zai sallame kace assalamu alaikum sau daya idan mun kuma hadisin sayyidina Aisha kuma ta ruwaito mana manzo Allah kace assalamu alaikum assalamu alaikum kilahuma sunnati da wanda ya sallama daya ya riko da hadisin sallah ba tidin akwa wanda ya sallama biyu ya ɗauki hadisin sai tuna Aisha umul mu'minin Allah ya kara mata yadda amma kilahu ma fi'lu rasulillah duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata sadaka da an assalamu alaikum na farko zai tashi cikin sallar sa na'am na'am na'am na'am نعم نعم نعم بعد التي هر أقول الله mutum da yake cikin damuwa ya rasa yadda zai sai yana yaran cikin kuɗi dubu goma don ya biya bukatar ba yadda zai sai mutumin ya ce ba zai ba shi rancen dubu goma nan ba sai in ya yarda zai dawo ya dubu goma sha ɗaya sai yanzu ya karɓa akwai abin da malamai kiransa ad-daruratu mu'aqqata ko lalura ce ad-daruratu tubihu al-mahdhurat kuma Allah ta kuma durra ghayra bajin wala adin fala isma alai duk wanda darura ta kama shi matsananciya ba tare da yana ganin nawa halal ya tsallake ba babu wani laifi Allah sai ya fi laifi idan ya aikata abin da aka haramta masa ko da mushe ne anan idan ya ci babu laifi sau da yanzu laifin karɓan bashi da ruwa ya sauka akan wuyansa yana kan wuyan wanda ya bashi nan laifin mike da shi laifin mu'amala da riba laifin karɓar riba kuma duk yana kan shi wancan mutum sau da shi babu laifi a kansa misalin su kamar abin da yake faruwa yanzu a sai mashin a ba mutum ya tuka mashin din nan kila dubu ɗari shida aka ko dubu ɗari bakwai ko a ce an ba shi akan naira miliyan ɗaya ko one coins ko a baka shi za ka biya a matsayin wata kaza wannan la ya fi shari'an mu'amala ce batacciya batacciya amma shi wanda zai je bai da sana'a na zai bai da aikin yi yana da iyali yana da bukatunsa sai ya je ya karɓi wannan min babu zarura to shi yanzu nauyin wannan laifin ya sauka a kansa yana kan wancan ɗin saboda bugala ya faɗa idan za a yi mal aka wasu shi fa laysa taykalin ma'lumin wa wazanin ma'lumin ila ajalin ma'lumin faman zaga aw istaghala fa huwa riba duk wanda ya ƙara figo ya ƙara ko yana a ƙara masa manzala ce ne suna wannan abu riban haramun saboda ka shi yanzu wannan da ya tafi dubu goma nan ya karba ya biya bukatunsa in ya tashi tsira da dubu sha ɗaya har a gurin Allah ba da laifi shi wancan ke da laifi sai ganar da na ya
Allah ya saka da alkhairi ai ni ban kai a ce sai na yarda Allah ya saka masa da alkhairi yana kikkiawar zato ne kikkiawar zato yake Allah ya saka masa da alkhairi kuma shi ne dangantaka ta musulunci ko dama Allah ya saka masa da alkhairi insha Allah na'am na'am na'am نعم نعم نعم mutum ne ana bisa da ramadan bai sami ramawa ba ya yi sakaci ya yi sakaci hatta da tsala alayhi ramadan akhar sai da azumin bane ya same shi bai na na bai na ba wanda ake yin fada yanzu abin da zai idan wannan wata azumin ya kare da muke ciki din nan wanda zai shigo din in yayi ya gama idan zai zai yi wancan da zai yi na bara da bai yi ba to abu bi zai yi zai rama azumi ya kuma ciyar bi zai yi dama da ake dinsa azumi me za a rama kenan azumi ciyar wanda zai yi saboda sakacin da ya yi har wani ramadan din yanzu ba wai cewa kawai zai yi ba a'a zai yi biyu ne azumi ya kuma ciyar saboda idan ya haka ba zai ƙara yi ba na ga ka dora mai haka na'am الله يجمع لكم ان شاء الله امين آمين. آمين.